الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a 18 ga watan al-muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 440 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan tara ne ko goma watan tara ne ko shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi ya ja zamanin shi Salih ibn Fawzan al-Fawzan a satin da ya gabata mun karanto babin da ke magana game da abin da shahi an-nifaq munafiqci mun ji menene munafiqci muna kan bayanin kashe-kashe ko nau'ika na munafukci mun karanto nau'i na farko shine munafukci babba wanda kan fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci wanda muka ce munafukci babba shine mutum ya kudurce kafirci a zuci ya bayyana musulunci a baki bi ma'ana yana bayyana sabanin abin da ya boye a cikin zuciyar shi sai muka tsaya daidai gabar da malam ke cewa annau'u athani
bismillahir rahmanir rahim annau'u athani an-nifaq al-amal wa huwa 'amal shay'in min a'mal al-munafiqin ma'a baqa'i iman fi qalb wa hadha la yukhruj min al-millah lakinnahu wasilatun ila ذلك وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه قال المصنف رحمه الله تعالى أو حفظه الله النوع الثاني النوع نبي daga cikin nau'ika na munafukci annifaqul amali shine munafukci na aiki in ba manta ba wancan satin da ya gabata a cikin nau'i na farko muka ce shine munafikci na wa zai faɗa ji nau'i na farko munafikci na wa zai faɗa muka ce nau'i biyu ne munafikci munafikci babba da munafikci karami ko munafikci karami nan sai ya ce annifaqul amali munafukci ta hanyar aiki kenan wancan babban munafukci ta hanyar mi kudiri aqida kenan munafukci babba munafukci ne ta hanyar aqida abinda ka boye a zuci ba shine kake bayyana ba a fili ina fatan kun gane ka boye kafirci da munafukci da kyaman addini sai ka bayyana musulunci a fili wannan shine annifaqu al-i'tiqadi babban munafici kenan wanda duk ma'abucin wannan munafici kafiri ne ko da yayi sallah yayi zakka yayi hajji yayi komai yaushe zai zama to musulmi sai in ya sa musulunci da san addini cikin zuciyar shi ya zama to cikin shi da waje iri ɗaya ne to nan nau'i na biyu sai mala ya ce annifaqul amali munafici ta hanya aiki ba kudiri ba kenan wa huwa amalu shay'in min a'malil munafiqin wanda shine aikata wani abu daga cikin ayyukan munafikai ma'a baqa'il imani fil qalb tare da wanzuwar imani a cikin zuciya akwai imani akwai san Allah akwai san manzon Allah akwai san addini sai dai kuma ya sifantu da wasu sufofi na munafikai kenan shi ba kafiri bane ba wa hadha la yakhruju min al milla irin wannan munafikin ba zai fita daga barin musulunci ba har yanzu musulmi ne lakinnahu wasilatun ila dhalik sai dai irin wanga munafincin hanya ce wanda zai kai ka zuwa ga babban munafici ina fata mun gane karamin munafici idan kana yin shi yau da gobe zai ja ka ya nasa ka cikin babban munafici bi mana kai ba kafiri bane ba amma in ka dimanci shi yau da gobe hanya ce da zai kai kai abka ka cikin kafirci wa sahibuhu yakunu fihi iman wa nifaq ma'abucin wannan munaficcin zai kasance tattare da shi akwai imani kuma akwai munafici wa idza kathura sara bi sababihi munafiqan khalisa idan wannan munaficin ya yi yawa tattare da shi sai ya kasance da yawan samun wannan sufofin na munafici tattare da shi ya kasance munafiki tsantsa bi ma'ana wanda dirmiya cikin munafici har yau ba kafiri ba ne amma zai kasance tantagaryen munafiki ودليل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا dalilin da ke nuna haka faɗan manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ke cewa arba'un ababe guda hudu sifofi guda hudu man kunna fihi duk wanda ya kasance tattare da shi akwai waɗannan sifofin guda hudu kana munafikan khalisa to zai kasance cikakken munafiki tantagaryen munafiki tsantsa ومن كانت فيه خصلة منهن كان كانت فيه خصلة من النفاق wanda ko ya kasance yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin wannan ɗabi'o'in guda hudu to ya kasance yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafici hatta ya da'aha ya zuwa lokacin da zai barin wannan mummunar sifar idza tumina khan farko daga cikin sufofin na farko idza tumina khana idan aka amuntu da shi sai ya ha'inci wannan sifa ce daga cikin sofofin munafikai ka amuntu da shi kalamunce masa sai ya ha'inci ka me ya kai yau wannan sifa yau a cikin al'ummar musulmi tana da yawan gaske kusan yau babu wani wanda za a ce mishi amini ɗari bisa ɗari a cikin mutum ɗari da kyar ka samu mutum biyar amintattu ɓangaren dukiya ko amana ko ba haka ba ne inda fitinan mutum yanzu mutane hafaɗi suke idan kana son ka jarrabi mutum ba da sallah ba da zakka da azumi da tilawa ƙur'ani da ibada da dukiya ba shi amana nan ne za ka fahimci shi in bai ci amanan nan ba to komai zai iya rikewa to da dama yanzu idan ka amince mutum kalla mince mishi ka ba shi ajiya ko wani abu sai ya ha'ince ka wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai duk wanda ya sifantu da ita yana da sifa ɗaya daga cikin sifofin munafikai sai ya daina ta wa idza haddatha kadhaba idan kuma ya zance zai yi ƙarya wannan sifa ce daga cikin fofin munafikai ya zama to cikin zancen shi menene ƙarya me yawan wanga cikin al'umma musulmi yau ƙarya cikin salula ƙarya kana ganin mutum ga yanan za a kiransa gane nan dab da wuri kaza ko ina unguwa kaza kuma shi yana nan kaga wannan mice ce ƙarya ce ko ko zo dinga ba da labarai ka san ba abin da ke birge mutane kamar ƙarya saboda wanda ke sanya shahara cikin mutane mutane su rika jin daɗin firar shi to sai ya fanta da ƙarya da kaji an ce wani akwai labari to yana tsammanin baya fita daga cikin wannan mutanen so da duk wanda ya ce duk abin da zai ji zai gai to zai shiga cikin makaryata ko shakka ba to na daga cikin sifofin munafikai ƙarya da ya zance biyu uku hudu biyar hudun duk ƙarya ce shi yasa zaka ji mutane na ce in dai wani ya gaya maka kawai ka binne zancen kawai bi ma'ana munafiki ne kawai Allah ke wa idza ahada ghadar idan aka kulla alkawali da shi sai ya yautara wannan ma kaga sufofi ne na sana da yawa a kulla alkawali da mutum an gama komi sai ya yaudare kai shiga harkokin gaban sa kawai sau in dukiya ce ko harkokin labarin duniya ko wani abin da ke kama da haka wa idza khasama fajar idan kuma yana husuma da dan uwan shi sai yayi fadirci fadirci shine yayi kokarin juya gaskiya ta koma ƙarya dan ya ci galaba akan abokin faɗin shi ya san da cewa baya da gaskiya ko tabbat yana da tabbat baya da gaskiya akan faɗin shi da abokin jayayyar shi amma zai yi kokarin juya ƙarya ya bata sifa ta gaskiya wannan ma sifa ce daga cikin sufofin munafikai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda sufan nan guda hudu suka tattare a cikin shi to wannan shine cikakken munafiki tan tagaryen munafiki amma ba munafici ba wanda zai fitar da shi daga barin musulunci ina fatan kun gane sai ce فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين وخالصت فيه وخلصت فيه نعوت المنافقين ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق فإنه قد قد يجتمع فيه العبد خصال خير في العبد قد فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال الشر وخصال الإيمان وخصال الكفر والنفاق ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قال به من موجبات ذلك ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد فإنه من صفات المنافقين
قال المصنف رحمه الله ما ليت فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمعت فيه فقد اجتمع فيه الشر duk wanda aka samu wannan ɗabi'o'in guda hudu sun tabbata a cikin shi to haƙiƙan wannan sharri ya riga ya haɗu tattare da shi kana neman ɗan sharri babu kama wanda ya haɗa wannan sufofin guda hudu tattare da shi wa khalisat fihi nu'utul munafiqin kuma ya samu sufa cikakka daga cikin sufofin munafikai wa man kanat fihi wahida minha sara fihi khaslatun minan nifaq wanda kuma ya kasance yana da sifa daya daga cikin sifofin nan ya kasance shi mana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in munafiqci Allah kare fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu shar saboda yakan yi ya haɗu tattare da bawa ɗabi'a ta alkhairi da ɗabi'a ta sharri wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifaq da ɗabi'o'i na imani da ɗabi'o'i na kafirci da munafirci a cikin mutum dai za a iya samu haka musulmi ne mumini ne tare da haka akwai cin amana akwai ƙarya akwai yaudara akwai ha'inci ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك zai cancanci samun lada wurin Allah da kuma cancantar azaba daga Allah gwalgwadon irin sufofin da suka rataye tattare da shi gwalgwadon abin da gari shi na imani zai samu lada wurin Allah idan ya yi aikin alkhairi gwalgwadon abin da yake yi na sufofin munafukci zai samu zunubi gwalgwadon wannan abu zai cancanci azaba ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد daga cikin sufofin munafikai kasala game da yin sallah a masallaci tattare da jama'a wannan sifa ce daga cikin sufofin munafikai kawai ka ji baka iya yin sallah ka taka ka tai masallaci kai tare da jami'i sai dai kai gida fa innahu min sifatil munafiqin lalle ko shakka babu yin hakan na daga cikin sufofi na munafikai فالنفاق شر وخطير جدا وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يا أخوان كلهم يخاف النفاق على نفسه نعم ما لتي فالنفاق شر وخطير جدا كشك باب منافق شر كمين ده هتسر وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه صحابة من زع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة جنس أوران أبكى وأتشك منافق قال ابن أبي مليكة ibn abu mulaika yake cewa adraktu 30 min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi yace na riski kusan 30 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan su suna jin tsoron munafukci a kansu sahabbai ne fa mutanen kirki wanda Allah ya ba a cikin alqur'ani wanda Allah ya musu tazkiya ya nuna cewa nagartattun mutane wanda Allah ya zaɓe su don su abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da haka suna jin tsoron munafikci a cikin zukatansu kana kaga in su sun ji tsoron fadawa cikin munafikci mu mu ji tsoro mu ne min babi aula sai ya ce الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر واحد النفاق النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة ثانيا أن النفاق الأكبر اختلاف السر وعلانية في الاعتقاد والنفاق الأصغر اختلاف السر وعلانية في الأعمال دون الاعتقاد ثالثا أن النفاق الأكبر لا يصدر من المؤمن min mu'min ثالثا أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن رابعا أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحد fi qabuli tawbatihi ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم بخلاف النفاق الاصغر فان صاحبه قد يتوب الى الله فيتوب الله عليه ممتاز ما ليتي الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر بمبنشي bambance bambancen da ke da kwai tsakankanin munafukci babba da munafukci karami na farko annan nifaq al-akbar yukhrij min al-milla kafirci babba yana fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci munafiki babba kafiri ne mai ɓoye kafirci a zuci ya bayyana musulunci a baki mai zagin addinin musulunci yana izgili da shi mai jin murna da daɗi lokacin da aka yi ma musulunci wani abin aibi da tozarci ya rika farin ciki yana jin daɗi mai damuwa da bakin ciki lokacin da ya ga musulunci ya samu ɗaukaka wannan munafiki ne munafiki babba wanda ke fita daga cikin musulunci ko kuma mai ƙoƙarin yardar da kafirai ya samu dukiya ko matsayi a wurinsu don a tuzarta musulmi da musulunci a rusa tarbiyyar 'ya'yan mutane da 'ya'yan musulmi da musulman gaba ɗaya wannan ma kaga munafiki ne ko da tare da ci kuke sallah kuke azumi kuke zaka kuke komai matukar yana amfani da wannan damar don ya samu dukiya ko kusanci wurin kafirai domin ya tuzarta musulmi da 'ya'yan musulmi wannan munafiki ne to wannan ya fita daga musulunci shine munafiqci babba kenan wan nifaqul asghar ko wan nifaqal asghar la yukhriju min al milla karaman munafiqci baya fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci su shine bambanci tsakankanin su abu na biyu anna nifaqal akbar ikhtilafu sirri wal ananiya fil i'tiqad munafiqci babba samun bambanci tsakankanin sirrinka da bayyananka a cikin ƙudurinka na fata an fahimci zancen ko a samu bambanci tsakankanin abin da ka ɓoye da abin da ka bayyana game da abin da ya shahi ƙudiri da aƙida wannan munafukci babba kenan a zuciyarka ka ƙudurce kawai babu Allah ƙarya ne addinin musulunci babu batun annabi Muhammad amma a fili tare da kai ake sallah tare da kai ake komi kana nuna duk wasu ababe na waje na musulunci ba dan komai ba dan ka kare imaninka wai dan ka kare jininka da dukiyarka musulmi munafikai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sufufin haka wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan suka hadu da masu imani a mu ma mu imani tare da ku miki ba matsala da sun hadu da ƴan uwansu kafirai su su ce a'a tare da ku miki wa'ancan izgili ne muke musu kawai إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نسن زورن كاس جميع إيمان من يرد cewa kai annabi ne mun shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah Allah ya ce Allah ya san da tabbat kai annabin shi ne manzon shi ne amma kuma Allah ya shaida cewa tabbat munafikai makaryata ne ƙarya ce suke abinda suka bayyana ba shi ba ne a cikin zuci kenan kaga saɓanin abinda suka ɓoye a cikin akaida da ƙudiri na zuci shi ne munafukci babba wa nifaqul asghar ko wa nifaqul asghar ikhtilafu sirri wal ananiya fil a'mal duna al-i'tiqad shi kuma munafukci karami samun saɓani tsakanin abin da ka ɓoye da abin da ka bayyana a cikin ayyuka ba cikin ƙudiri ba kun gano bambancin tsakankanin su ko na farko munafikci babba shine a samu bambanci tsakankanin abin da ka ɓoye da abin da ka bayyana a cikin ƙudiri da imaninka wanga shi kuma a samu bambanci tsakanin abin da ka ɓoye da abin da ka bayyana a cikin ayyukanka ba cikin imaninka ba imani yana da lafiya amma ayyukan kakam suna bayyana abinda ba shi ka boye abinda sukan sukan kana bayyana abinda ba shi ka boye ba zaka ƙarya ka bayyana mutum lafiya launi ya ga komi nutsuwa ka sabke shi wurinka ka mishi goma ta arziki ka tarbe shi a matsayin bako ka zuba mar wani abu ya kwana ka kwashe mai duke shi kaga ka bayyana mishi abinda ba shi kan yi ka boye a zuciya wanda haka yana da yawa a tarbe ka a bako a girmama ka a sharrafa ka a karrama ka a dan diga ma wani abu cikin abin sha kana sha kai barci ya lalibe kai tafi abin sa shikenan ya gama da kai inda ya ga maka haka zai maka kai raka ka karbi ka sabka bakunci a wurin shi ba sa kai raba kenan kaga ya boye maka abinda ba shi bayyana a hili ba amma a cikin mi a cikin mi cikin aiki ba cikin kudiri ba cikin aiki musulmi ne mai imani ne ya cuce ka kawai sai dai Allah ya saka maka ba kafiri bane ina fata mun gane yawa shine bambanci tsakankanin su babba ka boye abinda sabanin abinda ka bayyana cikin mi kudirin imani aqidarka na biyu karamin kenan ka boye sabanin abinda ka bayyana a cikin mi ayyukanka kenan suna da bambanci na hudu haka ne ko na uku annan nifaq al-akbar la yasduru min mu'min munafiqci babba baya faruwa daga mutum mumini ba yiwa mumini ya munafiqci babba inda da gaske mumini ne wa amma nifaq al-asghar faqad yasduru min al-mu'min amma karamin munafiqci yakan faru daga mumini zai yi ƙarya zai yaudara zai ha'inci zai fajirci tare da haka cewa shi menene mumini ne mai imani ne zai samu lada gwalgwadon imanin shi ya cancanci azaba gwalgwadon mi laifafukan da yake aikata amma munafikci babba bai faruwa cikin mummuni da kaga munafiki babba aslan shi ba imani ba ba mai mimuni ba mai imani bane saboda munafikci babba da imani ba su haduwa cikin zuciyar mutum guda ya ka san munafiki ya ka san mumuni bayawa ce mumuni tattare da haka kuma munafiki bayawa ba su haduwa cikin zuciya guda kamar da kasan ba za su haɗu da ruwa da wuta ba a lokaci guda ba a samu ɗaya cikin su lahiya lau amma ko karamin munafici yakan faru ga mummuni mummuni zai kananan munafici sosai ya safantu da sifa ta munafikai ya shahara da ƙarya da yaudarar cin amana da sauransu sai na hudu anna nifaq al-akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu munafici babba a mafi rinjaye ma'abucin shi baya tuba a haka yake mutuwa mafi yawa munafiki yana da wahala ya tuba ولو تاب فقد اختلف فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم da ma a ce munafiki zai zo ya tuba malamai sun yi sabani wurin karɓar tuba shi wurin hakimi shin za a karɓa ko ba za a karɓa ba to da za ku gane ya tuba ba ku ya gane a zahiri ya ce muku ya tuba amma kun san abin da ke cikin zuciyar shi shi yasa munafiki ba yadda zaka yi da shi sai dai ka nemi tsarin Allah da shi ya fi komai sharri zai zo cikinku da sifa irinku da yanayi irin naku ya yaudare ku kuma ba yadda za ku yi da shi takanas za mu kafiri zai zo daga wani wuri irinku irin yarenku turo shi aka yi a cikinku don yayi wani aiki na tozarta musulmi da musulunci ba ku iya ganewa tare da ku yake komi kenan kaga mafi sharrin mutane cikin mutane shine mi kenan munafiki babba kenan mafi rinjaye baya tuba kuma idan ya tuba malamai sun yi sabani shin za a karbi tuban shi ko ba za a karbi tuban shi saboda hadarin munafici babba bi khilafin nifaqil asghar sabanin karamin munafici fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fa yatubu Allah alayhi ma'abucin shi zai iya tuba wurin Allah kuma Allah ya karbi tuban shi ya shahara da ƙarya ya shahara da yaudara ya shahara da abubuwa da na sufofin munafukci ya zo ya dawo yana mai komawa zuwa ga Allah ya nuna tsatsar tubar shi zuwa ga Allah Allah sai karɓi tubar shi ta ku shakka babu ko munafiki babba idan ya tuba tuba ta gaske Allah zai karɓi tubar shi matuƙar da rayuwar shi saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba da yansu ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab dhi at-tawb Allah yana gafarta zunubai inda munafiki zai zo ya tuba tuba ta gaske to Allah zai karbi tuban shi
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن مبتلى بوسواس الشيطان وبوسواس الكفر التي يضيق بها صدره ممتاز
كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال ذلك صريح الإيمان وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة ودفعه على القلب وهو من صريح الإيمان
قال ابن تيمية أو قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله يكيتيو وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه ibn taimiyya ke cewa su da dama sifa daga cikin sifofin munafukci takan bujuro ga mutum sannan kuma ya tuba Allah ya karɓi tuban shi wa qad yaridu ala qalbi ba'd ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu Allah anhu hakikan zai iya zoma mutum a cikin zuciyar shi ko kuwa wasu shashin mutane yakan zo a cikin zuciyarsu wani abin da ke wajabtar da munafukci amma sai kaga Allah ya ishe mishi wannan abin daga cikin zuciyar shi wannan munafici babba da karami duka wani bi zaka kana wani tunani a cikin zuciyarka wanda irin wannan tunanin zai wajabta maka munafici babba daga cikin sufofin munafikai amma ba tare da zuciyar kana so ba sai kaga kana kokarin ishe shi kana neman tsari da Allah so da dama mutum na faɗa cikin wannan al'amari yace wal mu'minu yubtala bi waswasi shaytan ko bi wasawisi shaytan mumini akan jarrabe shi da waswasi na shaytan a cikin zuciyar shi wa bi wasawisi kufr allati yadhiqu biha sadruhu da kuma waswasi na kafirci wanda zuciyar shi tana kuntata game da wannan waswasi ana samun kai a cikin haka ko sai ga kana wani tunani wanda tunanin kafirci ne munafukci babba daga cikin munafukci amma sai kaga zuciyarka ba ta so kana inkarin haka kana kyamarsa kama kala sahabatu ya rasulullah kama yadda sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirra min as-sama'i ila al-ard ahabbu ilayhi min an yatakallama bih sahabbai suka ce ya manzon Allah lalle ɗayan mu yakan samu a cikin zuciyar shi wani abin da da a ce ya hau sama ya fado shi ya fi soyuwa gare shi sama da ya firici da wannan abin saboda girman shi zai iya tunanin wani abu a cikin zuciya shi ya kwammace ya hau sama ya fado sama da ya firici da wannan abin bi ma'ana wata kalma zaka tunawa ko wani abu zaka yi tunani da shi game da abin da ya shahi Allah game da ya shahi al'amuran ubangiji da addini wanda da ka faɗe shi gwamma ka hau sama ka fado faƙala zalika sarihul iman manzo Allah sallallahu alaihi wannan shine tsantsan imani ka rika jin wani abun da baka so zuciyarka na riya maka shi ta yadda ka kwammace ka hau sama ka faɗo sama da kai firici da shi tare da ka kana kyamar shi kenan to wannan annabi ya ce shine tsantsan imani kenan yaushe ne za a kama ka da laifin wannan abun idan kai mi idan kai firici da shi ko ka faɗe shi a matsayin aqida a lokacin za a kama ka da laifin shi amma matukar ba kai magana da wannan abun ba kai ba abin kamawa bane ba sai fa an kame da wannan abun aqida ka da tunanin ka ko da yaushe amma da abin da zai buru bijiro cikin zuciyarka duk munin sa game da ubangijinka game da addinin ka idan ka nemi tsaron Allah kuma kai da kanka baka san abin kana kokarin iji shi a zuciyarka to wannan shine tsantsan imani kenan baka da laifi akan wannan abu saboda wasu wasi ne na shaidan yake bujiro maka ko da yaushe dan a jarrabi imanin ka kenan Allah kare wa fi riwaya a cikin wata riwaya ma ya ta'azamu an yatakallama bih abinda yana da girman a ce kai magana da shi zaka yi tunani ko kai wasu wasi a cikin zuciyarka wani abin da yana da girma a ce ka fiddo shi hili ka fade shi قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه من الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mai da kaidin shedan ya takaita akan waswasi baka fada da bakin ka bakin a waswasin kada ya takaita sai ya ce me ko ka karanta ka ai husul hadha alwaswas ma'a hadhihi alkarahiyya ko karaha alazima faro wannan waswasin a cikin zuciyar mutum tare da samun wannan kyashin da kyama mai girma tare da shi wa daf'uhu 'anil qalb da kokarin ishi abin cikin zuciyarka wa huwa min sarihil iman lalle wannan yana daga cikin tsantsa imani intaha daga nan magana ibnu taymiya ta takaita bi ma'ana yana so ya bayyana maka mumini mai gaske imani to bai rabuwa da jarrabawa ta bangaren waswasi na shedan da iblis kullun zai rika kai masa hari a zuciyar shi yana jefa masa shakku game da abin da bai karba shakku yana sa shi wasu tuntuni game da abubuwan da ba sa karba haka nan ba dan komai ba dan ya batar da shi amma in mutum na da imani da sauran san addini cikin zuciyar shi zaka ga baya san irin wannan tunanin idan ya faru ma sai kaga yana neman tsarin Allah yana kokarin ishi abin zuciyar shi ba ta so tana kyama to wannan ko shakka babu alama ce ta imani sai ya ce wa amma ahlul nifaqi akbar fa qala Allah fi summun bukumun ummun fa hum la yarji'un أي إلى الإسلام في الباطن وقال تعالى فيهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون قال شيخ الإسلام الدنيا وقد اختل- وقد اختلف العلماء في قبول توبته في الظاهر لكون ذلك لا يعلم إذ هم دائما يظهرون الإسلام
قال المصنف رحمه الله وأما أهل النفاق الأكبر وأما أهل النفاق الأكبر فقال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون amma ma'abuta munafukci babba mai fitar da mutum daga musulunci zaka ga su ne wanda Allah ke cewa game da lamarinsu summun bukmun umyun fahum la yarji'un kurame ne ba sa ji bebaye ne ba za su taɓa dawowa ba a cikin zuciyarsu su yi imani na gaskiya a zahiri suna bayyana imani amma sun makabta sun kurumce sun zama bebaye wurin karɓa imani a ina a zuci sifar su kenan ai ilal islami fil batin ba za su taɓa dawowa ba zuwa ga musulunci cikin abin da yake ɓoye a zukatansu za su dai bayyana musulunci da baki amma sun ɓoye kafirci a zukatansu kuma ba za su ƙara dawowa ba akan musulunci wa qala ta'ala fihim Allah madaukakin sarki yace dangane da munafikai awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun shin ba su duba su gani cewa ana fitinanta su a cikin kowace shekara su ɗaya ko su biyu tattare da haka la yatubun ba sa tuba su koma zuwa ga Allah wala hum yadhakkarun kuma ba sa karɓar wa'azi da nasiha bi ma'ana munafikai suna ganin ayoyi daban-daban mu'jizoji daban-daban da suke tabbatar musu cewa gaskiya annabi Muhammad annabi ne tattare da haka ba sa dawowa ba sa tuba kuma ba sa karɓi wa'azi ba munafincinsu da suka sa a zuci ya zan sababi na hana su karɓa imani Allah kare قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله يتي وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر ما لم يسن ساباني دنغني دا كربة توبا منافقي أزايري بمعنى منافقي ما سمنافق جيبابكي لكون ذلك لا يعلم saboda kasancewa ba za a iya gane tubansu ba ko rashin tubansu abu ne a cikin zuciya baka da iko kai hukunci da abin da ke cikin mi zuciya abin da za ka yi hukunci da shi shine mi na zahiri da kake iya gani su kuma munafuccinsu yana da alaka da mi da zuciya sai zuciya maka ya tuba a zahiri shin ka iya sani har cikin zuciya shi ya tuba baka iya gane shi yasa malamai suka yi sabani game da karɓar tubarsu izhum da'iman yuzhiruna al-islam saboda su a kodi yaushe suna bayyana musulunci ne sakan boye kuma kafirci a cikin zukatansu
بيان حقيقة بيان حقيقة كل من كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة أقسامها وأحكامها وعد الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنصار والكبر والتجبر وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا قال المصنف رحمه الله تعالى أو حفظه الله بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة أقسامها وأحكامها وأقسامها أحكامها بيان حقيقة كون إيدك تكن جاهلية إذا أكت الجاهلية مي أكي نهي دا جاهلية أجوكوها وساسنا جاهلية جاهلية ko tabi'a ce ta jahiliya alfisk da fasikanci ina ka ce fasikanci me yake nihi da fasikanci abdalal ko a ce bata me yake nihi da bata arridda ridda shine ja da baya bayan kana musulmi kai ridda ka zan kafiri me yake nihi da ita aqsamuha kasha-kashanta ahkamuha da hukumce hukumcensu na farko aljahiliya zai ɗauki aljahiliya ya muku bayaninta malati hiya alhalu allati kanat alaiha al'arabu qabla al-islam abin da ake ce ma jahiliya shine halin da larabawa suka kasance akan shi gabanin zawon musulunci wanda mun san halin da suke kai mafi munin hali ne mai ƙarfi ya kashe maras ƙarfi zina zalimci kashe-kashe tsakaninsu cin riba yaudara ba abin da ba sa yi sau da babu musulmi tattararsu to wannan halin da suka kasance gabanin zawon musulunci shine ake ce mami jahiliya min aljahal billahi wa rusulihi na jahilcin Allah da suka yi da manzannin shi kaga kasancewa su jahiliya ne babu annabi tare da su babu manzo tare da su abinda suka ga dama suke wanga ya bauta mu abinda ya ga dama wanga ya bauta mu abinda ya ga dama rayuwar su irin yadda suka tsara ta suke amur armi barkatai sai adadin da kaga dama zaka armi ka hada kanwa da ya wuri guda abubuwa dai ga sanin barkatai rayuwa ta jahiliya kenan na jahilcin Allah maɗaukakin sarki da jahilcin manzannin shi da jahilcin shara'o'in Allah na musu na addini wal mufakharati bil ansab da alfahari da dangantaka wannan sun shahara da shi kayan zawon musulunci kowa na alfahari ne da kabila shi da dan gidan wane ne wal kibir da girman kai wat tajabbur da jabberanci shi ma nau'i ne na girman kai wa ghairi dalika da wasunsu daga cikin halaye na jahiliya gabanin zuwa musulunci malace nisbatan ila al-jahl alladhi huwa adamu al-ilmi aw adamu ittiba' al-ilm wannan jahilcin akan danganta shi ne zuwa ga jahilcin da rashin ilimi ko kuma rashin bin ilimi wannan shine jahilcin kin قال شيخ الإسلام ابن تيمية shekul islam taimiyya ke cewa fa inna man lam ya'lam al-haq fa huwa jahilun jahalan basita duk wanda bai san gaskiya ba to wannan jahili ne jahilci mai sauki saboda shi bai san gaskiya ba wataƙila da ya santa zai aiki da ita kenan jahilci karami shine mi rashin sanin gaskiya fa ni i'taqada khilafahu fa huwa fa huwa jahilun jahalan murakkaba amma idan mutum ya kudirce sabanin gaskiya wannan shine ake ce mai jahilcin jahalan murakkab babban jahili kenan shi ba wai ba bai san gaskiya bane ba gaskiya ce yake ƙarya ce yake tsammani ita ce gaskiya wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba shine karamin jahili wanda bai sani ba kuma tsammanin shi ya sani shine babban jahili kenan ina fata mun gane wanda shi yana tsammanin abin da yake tsammanin gaskiya to ƙarya ce abin da ya kudirta cewa shine daidai to sabanin daidai ne shi ya himu ne sama da wanda bai sani ba shi bai ma sani ba ina fata kun gane tsakankanin bambanci tsakankanin su ko wanda bai sani ba da wanda ke tsammanin ya sani bai sani ba kenan nabin ya himu ne sama da na farko
fa in tabayyana zalik فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في الجاهلية منصوبة إلى الجهل فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه له جاهل وإنما يفعل يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر قد تكون في مصر دون مصر في مصر في مصر دون مصر قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام نعم
فأما في زمان مطلق فلا جاهلية
صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق وإلى قيام الساعة والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين في كثير من الأشخاص المسلمين mala ya ce fa'iza ta bayyana zalika fannasu qabla ba'athin rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatin ila jah idan ya bayyana gare ka me ake nihi da jahilci ka fahimce shi to zaka gane cewa lalle mutane gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance cikin jahiliyar da ake dangana ta zuwa ga rashin sani فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل أبن دسك كسانشي نما غنغنو دا أيوكا وسني كدي وني جاهلي ne ya kirkira musu wannan aikin sanayi wa inna ma yaf'aluhu jahil kuma ba mai aikata wannan abun sai jahili bi ma'ana duk rayuwar mutanen jahiliya kahin turo annabi ababan da suke aikata wa sunan shi jahilci sawa'un maganganu ne ko ayyuka من الأقوال والأعمال إنما يفعله جالس وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلين- المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية haka kuma dukkan abin da ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi na yahudanci da kiristanci shi ma ana ce mishi jahiliya duka jahiliya wa tilka kanat kanatil jahiliya al'amma malaci to wannan ita ce jahiliya ga mamma kenan yanayin su kayan zawa annabi da yahudanci da kiristanci da ana ce musu jahiliya ga mamma wa amma ba'da mab'athir rasul sallallahu alaihi wasallama qad takunu fi misr duna misr amma bayan turo annabi sallallahu alaihi wasallama a iya samun jahiliya a wata ƙasa banda wata ƙasa kun fahimci wannan abu ku so yake ce maka bai kamata ba ka yi amfani da lafazin jahiliya ka ce yanzu mana cikin zamanin jahiliya kuskure ne saboda ka game duka wanda kuma jahiliya ta kasance kafin turo annabi ne bayan turo annabi babu jahiliya ga mamma sai dai a iya samun jahiliya a wata ƙasar banda wata ƙasa kun gane ko za a yi cewa ƙasashen kafare wanda babu musulunci ciki a ce wannan ƙasa ce ta jahiliya amma ba gama duk duniya kace jahiliya bace sau da annabi ya riga ya zo ya sanar da mutane addini ya bar su akan turba mai kyau wanda ya bita ya shirya wanda ya barta ya bata baya ka sifanta duniya duka akan mi akan jahiliya da sifa ga mammakiya shine ma da yace bayan turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yiwa a samu jahiliya a wata kasa banda wata kasa kama fi daril kuffar kamar da ke kasancewa a cikin kasashen kafirai wa qad takunu fi shakhsin duna shakhs takan iya kasancewa a cikin wani banda wani a ce wane yana cikin rayuwar ta jahiliya saboda baya da musulunci ko guda amma kuma wane ai musulmi ne kan rajuli qabla an yuslim fa innahu fi jahiliya kaman mutum kafin ya musulunta to hakikan yana cikin jahiliya wa in kana fi daril islam ko da ko yana cikin ƙasar musulunci yanzu mutum ne a cikin ƙasar musulunci amma kafiri ne kaga shi sai a ce yana cikin mi yana cikin jahiliya duk da yana cikin ƙasar mi ƙasar musulunci fa amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyata ba'da mab'ath muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma a cikin zamani kakaf babu jahiliya bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce ba muna cikin zamanin jahiliya ba gaskiya bane ba saboda zamanin jahiliya ya kare ne da turo mi da turo manzo Allah dole ka mata kaidi kasa kaza suna cikin jahiliya wana kam yana cikin jahiliya amma ka ce muna cikin zamanin jahiliya ka game bai dace ba saboda ba gaskiya bane ba ko mutanen da ba kan jahiliya suke ba suna nan suna aikata shari'ar musulunci fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina ala al-haqq ila qiyam as-sa'a sau da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa lalle wata kungiya ba za ta gushe ba suna cin nasara kuma suna akan gaskiya ya zuwa tashin alkiyama duniya ba za ta gushe ba a cikinta za a samu wasu kaso na mutane da maɗaukaka ne Allah zai ba su nasara kuma suna kan gaskiya ya zuwa tashin alkiyama kenan bayewa kasafan ta zamani duka da mi da jahiliya saboda akwai irin wannan mutanen والجاهلية المقيدة قد تكون في بعض ديار المسلمين في كثير من الأشخاص المسلمين أما جاهلية مي قيدي ميوا تكسنشي cikin wani shashi na kasashen musulmi a cikin da dama daga cikin musulmi kasan musulmi ce gata amma akwai samu su ɗaiɗaikun mutane kafarai ne kaga wannan mutanen su suke cikin mi eh ban ji ba jahiliya amma sarrafa za ka ce su masana cikin jahiliya ba za ka ce kamar yanzu ka ce nijar muna cikin jahiliya kuskure ne amma idan ka ce kiristocin nijar da yahudawansu da arnansu suna cikin jahiliya kaga ka kayyade abin ba ka faɗaɗa shi ba sau da akwai musulmi akwai masu imani ba za ka game ba gaba ɗaya kama ƙala sallallahu alaihi sallama arba'un fi ummati min amrin jahiliya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ababe guda hudu fi ummati a cikin al'ummata min amril jahiliya sana daga cikin al'amurra na jahiliya na daga cikin su al-fakhr bil ansab alfahari da kabilanci da mu yan gidan su wane ne da kuka na kyara akan mutuwa da akai mutu ya rika zagin kanshi yana marin kanshi yana ciccire tafafinsa sau da rishi da yi wannan duka sifa ce daga tsofaffin mai jahiliya amma annabi ce mini ummati daga cikin al'ummata wasu kenan daga cikin al'ummata ba dukkanin al'umma ba ina fatan kun gane wa qala li abi dhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abi dhar ɗaya daga cikin sahabban shi ne innaka mar'un fika jahiliya lalle kai kana tattare da jahiliya wannan sahabin wataran ya aibata wani ɗaya daga cikin sahabbai ne da mahaifiyarsa sai ya aibata shi kasancewa mahaifiyar shi kaza ce ko kaza sai ya aibata shi da mammashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atu ayyiruhu bi ummihi yanzu zaka aibata shi saboda mahaifiyarsa innaka mur'un fika jahiliya lalle kai akwai akwai sauran jahiliya tattare da kai so da aibata mutum sifa ce ta sifanta mi ta sifa sifa ce ta sifafin wa jahiliya kuma gashi ya sifantu da wannan sifa tare da cewa shi menene sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan kaga baiwa ka game lafazin jahiliya ga kowa za a iya samun mutumin kirki amma yana dauke da sifofin mi jahiliya duk mai alfahari da dangantaka mu 'yan gidansu mu kabila jahili ne tantagare jahili yana cikin yana da wani kaso daga cikin kaso na sufofin mi jahiliya yau kabila kai ka zaɓi kanka cikinsu ba sai da kaga Allah ya ka cikinsu ba Allah ya ga dama ya kara kumi sai kaga eh sai ya sa kara kumi shi kenan kenan kaga kabila ka ba kai ka sa kanka ciki ba ba za ka yi alfahari da ita ba kuma ke nuna kabila ka ta hita kowa ونحو ذلك ما ليش da abin da ke kama da haka intaha daga nan zancen imam ibn taymiya ya kare kenan sai ce
wa mulakhas dhalik anna al-jahiliyyah nisbatan ila al-jahl nisbatun anna al-jahiliyyah nisbatun ila al-jahl wa huwa 'adam al-'ilm wa annaha tanqasimu ila qismayn wahid al-jahiliyyah al-'amma wa hiya ma kana قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتهت ببعض ببعضه وقد انتهت ببعض وقد وقد انتهت ببعضه ثانيا جاهلية خاصة ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الأشخاص وهذه لا تزال باقية وبهذا يتضح خطر خطر من يعممون الجاهلية في هذا الزمان فيقولون جاهلية هذا القرن وما شابه ذلك والصواب أن يقال جاهلية بعض أهل هذا القرن أو غالب أهل هذا القرن وأما التعليم فلا يصح ولا يجوز لأنه ببعض ببعضه ببعث
mala ya ce wa mulakhasu zalik taƙaitaccen darasin gaba ɗaya annal jahiliyata nisbatun ilal jahal idan aka ce jahiliya kamar dangantawa ne zuwa ga jahilci wa huwa adamul ilm wanda abin da ake ce ma jahilci shine rishin ilimi wa annaha tanqasimu ila qismai jahiliya ta kasu kaso biyu kenan da an ce jahiliya ana danganta al'amarin ne zuwa ga jahilci da rishin ilimi jahiliya da suka yi rayuwa da kafin ilimi ya zo musu kowa ya san rayuwarsu amma da ilimi ya zo musu fa suka karɓi annabaucin annabi suka yi imani da shi sai rayuwarsu ta canza lokacin da Ja'far ibn Abi Talib suka gudu garin Ethiopia da addinin su saboda kafaran Makka suka tsira suka gudu can dan saboda mu ubangiji saboda masu rauni da wanda ba su da babban gida ba su da masu ji a faɗa a garin makka ba su iya rayuwa garin makka da musulunci kai shi wahala ta yawa annabi ba su shawarar cewa su ta hijira zuwa ethiopia saboda a can akwai wani sarkin da ba za a zalunci kowa ba auren shi shine na jashi suka hijira suka bar makka suka je can ethiopia tare da haka kafaran makka ba su bar su ba suka tara duk wani guziri da tsaraba da za su kai ma sarkin Ethiopia don yi ƙoƙarin ba su wa'annan mutanen su dawo da su garin maka su ci gaba da azabtar da su suna can aka tura wani mai fasaha wanda iya zance kuma akwai sanayya tsakankanin shi da sarkin habasha aka kwashi fatu da ababen da su mutanen Ethiopia suka hikamna a wannan lokacin aka kai musu kayan a shiga wurin sarkin ma sai da aka gama da manya-manyan fada dama kana son ka samu shiga wurin babba to na makarraban sai ka yi ƙoƙarin ka ba su da ka ba su za su ba da dama cewa ka shiga kuma kana magana ana ce ku shakka babu haka nan ne ana ƙarfafa ka bi ma'ana hashaka za ta samu shiga kenan suka je suka ba manya-manya kyauta yace kuma ga bukatar shiga suka ce ai ba damuwa dan wannan ne aka shiga ga su ga najashi ga ja'far ga wanda aka turo don su koma da su sun riga sun ba da kyauta sun yi komi da sarkin habasha ya so ya ba da su amma sai ce ya kamata ya ji menene daga bakinsu a kiro mai su aka kiro su ya ce me dalili ya ba shi labari ya ce da mun kasance mushe muke ci mana munanta makwabtaka tsakaninmu mai ƙarfi ya cinye maras ƙarfi muna kaza ya ambato sufofi wanda ke nuna suna cikin rayuwa ta mi ta jahiliya wanda ita ce rayuwar jahiliya ya ce sannan Allah ya kama na mutumin da mun san shi mun san gaske shi mun san amana shi muka yi imani da shi ya haramta mana cin mushi ya samu kyautata mu'amala tsakankaninmu kaza da kaza da kaza ya ambata masa ƙarshe sarkin habasha da ya fahimci gaskiya tattare da su sai ci baya ba da su ko mai za a bashi na dukiya su yi zaman sakarar nan su yi rayuwarsu ba wanda zai taba su bi ma'ana abin da nake so ku gane ciki yadda ja'far ya sifanta rayuwar jahiliya suna cin mushi suna muna na makwabtaka mai karfi ya ci maras karfi zalimci da babakiyar da komi suke to jahiliya shine rayuwa ta jahilci kafin ilimi yanzu malaci wa annaha tanqasimu ila qismai jahiliya ta kasu kashi biyu aljahiliyatu al'amma jahiliya gamamma wa hiya ma kana qabla mab'athir rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ta kasance gabanin turo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa qad intahat bi bi'thihi ko bi ba'thihi haqiqan ta kare ta hanyar turo annabi kenan kahin a turo annabi a iya cewa zamanin jahiliya da turo annabi ba za a iya cewa zamanin mi ba jahiliya inda annabi ya riga ya zo da ilimi abu na biyu jahiliyatun khassa jahiliya keɓantatta bi ba'd ad-duwal wa ba'd al-buldan wa ba'd al-ashkhas wadda ke takaituwa a bangare na wasu kasashe da bangare na wasu garuruwa da bangare na wasu mutane وهذه لا تزال باقية ما لتي ونن بذات كشيبا tana nan ya zuwa tashin alkiya kullum akwai ta za ka samu wasu ƙasashen suna cikin jahiliya wasu garuruwan cikin ƙasa jahiliya wasu ɗaiɗaikun mutane cikin mutane suna cikin rayuwar jahiliya wa bi hadha yattadihu khata'u man yu'ammimuna al-jahiliya fi hadha az-zaman fa yaquluna jahiliyatu hadha al-qarn sai ce da wannan ne zai bayyana kuskuren masu game jahiliya a cikin wannan zamanin sai kaji suna cewa jahiliyatu hadhal qarn jahiliya wannan zamani wannan kuskure ne wa ma shabaha zalika da abin da ke kama da haka was-sawabu malai ce abin da ke daidai an yuqal a ce jahiliyatu ba'd hadha hadhal qarn kace jahiliya wani bangare na wannan zamani kenan baka game ba أو غالب أهل هذا القرن كوكما ما في رنجاي متانا ونن زامن وأما التعميم فلا يصح أما كجمي كشي جاهلية ونن زامن بإنغانتا با ولا يجوز كما بحالتا با لأنه ببعثة, ببعث ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة سبورة تورو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونن جمم الجاهلية تكو تتفيتا ina fata mun gane akwai sauran lokaci lokacin kira ya ku ai kiran sallah